طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a 21 ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyar ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na saba'in da shida daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan wa basu manta ba a jiya malam ya fara bayyana mana irin bala'in da mutanen da suka haifar da rabuwa da saɓani a cikinsu suke faɗawa to mun ji na farko na biyu malin ya ce alfashal wadda habil kowa al'umman da duk suka bari saɓani ya shiga cikinsu har suka rabu to suna samun tasgaro cikin al'amuransu duka ƙarfin da suke zaton suna da shi ƙarfin zai watsi kun gano wannan akwai waɗanda suke da wani tunani ana tafiya cikin al'umma a tare a dunkule wuri ɗaya to sai wasu sai su nufin cin amanin ita tafiyar sai su ce bari su yi ƙoƙarin haifar da saɓani har a rabu saboda tafiyan ta samu fashal kuma ta rauni a janibin ƙarfi to sau da dama idan ita uwar tafiyar ba tana tafiya ne akan tsari irin na annabta ba in waɗannan suka fita ko za ta yi rauni amma in ya zama ta cika ƙa'ida na firkatun najiya ko ire-irensu so sittin suka fita ko ita uwar tafiyan ba za ta yi rauni ba sai dai su da suka fita ɗin to su ne za su yi rauni sai makiya 'yan bida'a kafirai da mushrikai sai su rena su amma asalin tafiyan in dai ba a canza ta daga tsarin da take ba to annabi yayi mata kirari da cewa la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum duk wanda ya fitan kafa ya rabu da su ya watse ya koma gefe ba cutar wanda zai musu illa ma karfin da suke da shi a yanzu karuwa zai yi su sai su irin waɗancan ne kafirai za su rika masu ɗauki ɗaiɗai la yi kum jami'an illa fi ƙoran wa hassana sai su rika zuwa samu ‘yan wannan da suka koma gefe fam su make su kamar yadda annabi ya ce innama ya akula za'ibul kasiya wacce ta ware daga garki to ita shi ɗin yake fara cewa to su irin waɗannan to su ne kalacin ‘yan bida'a kalacin mushirikai kalacin azzalumai haka 'yan son zuciya da su za su yi kalaci shi za akwai masu irin wannan tunanin to bari mu haifar da haka don tafiyan ta samu matsala kuma sai ga sun yi na ɗaya sun yi na kaza amma har yau dai gwajin kwanjin dai yana nan me yasa sau da tana nan a matsayinta na fa'ifa mansura suna nan a bisa su ne firkatun najiya yasa idan kuna tafiya sai wasu daga cikinku sai suka yi taware suka watse suka bauku ko ga wannan yaro na ta kun faɗi ƙasa ku to kuma ku gyara aikinku ku gyara imaninku ba aikin Allah kuke yi ba amma sai ka ga wasu sun ware amma kuma a lokacin ma kuke ƙara ƙarfi to gode ma Allah kan abin da kuke daidai ne kila kun fahimci inda na samu gaba Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to kenan wancan fashal da dhahabul quwwa yana da alaka ne ga wata tafiyan ba duka ba kuma zamanin annabi ai munafukai sun yi fitan kafa ai tafiyan ta kare a zamanin sayyidina abubakar mutanen musailama sun ware ga su saja ga su aswadul ansi ga wanda suke kaza suke kaza duk sun warware ai banda waɗanda suke yarda ta ma tafiyan ta samu matsala ba da samu ba an fahimci wannan inda tafiya za ta samu matsala ita ce uwar tafiyan ta samu matsala uwar tafiyar amma don wani da tafiyan ta yi shi don ya samu matsala ko ba abin da zai same ta a ce jigogin tafiyan su su samu matsala na son zuciya ko to tafiyan za ta watsi amma idan jigogin tafiyan ba su samu matsala ba tafiyan ba za ta watsi ba sai dai wanda ya ja da baya shidin ya zama kadhibul kakal ghanamul kasiya Allah madaukin sarki ya kyauta ina fatan wannan yan takaitattun bayanai ya sa kun gane irin wannan matsalar ko Allah ya sa mu dace malai ce kama bayyana nabi sallallahu alaihi kama bayyana Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya bayyana wa huwa yanha anil furqati a sanda yake hana rabuwa wata na zu'o da kuma jayayya mun gane walihtilafi da kuma saɓani anna ma'ala zalika kulluhu idan kuka yi saɓani wannan yana kaiwa ne gaba ɗayan shi zuwa ga fashil al'umma al'umma ta wargaji wa da'afuha kuma al'umman ta samu rauni wa hawanuha al'umman ta zama ba ta da kima ala a da'iha a kan idan makiyanta mana sai ta rauni sai makiya sai su haye ta da suke ba makiya tsoro sai kuma su zama yanzu makiya suke ba su tsoro a duk lokacin da al'umma suka zama wannan da ana ganin ku da kima da daraja yanzu sai ga an kira sunan kama sai wani ya ga kaman ka shekarar ɗari ba ka nan ne ba ka nan wa zalika fi qawlihi wannan ya tabbata cikin faɗin Allah da ya ce wa ti'ullaha wa rasulahu wa la tanazu fatafshalu wa tadhhabu rihukum Allah ce ku yi ma Allah da'a sannan ku yi manzan shi ɗa'a sai ce wala ta nazo karku kuskura ku yi jayayya tsakaninku fatafshadu wannan sai sa ku samu fashal wata zahaba rihukum ƙarfin da kuke da shi sai watsi munafukai idan suna son su wargaza tafiyanku ku sai su ce ku zo a zauna a tattauna kuna yada da wannan ku sun kai ku kasa sun buru ku duk abin da za su faɗi ne cewa ku zo a zauna ka ce abin da ya maku a rai ko ku je ku yi sai an saware mu ka ce ba za mu saware ku ba ai sai an ka ce ba za ku yi ba daga ran da kuka yi da wannan ku sai fashal ya same ku yanzu ku dama ba ku isa ba sai an zauna da ku in kuna ganin kun isa za ku yi wani abu ko to ku je ku yi mana gaji wani yana cewa suwa na fa in ba kira su an zauna da su ba da matsala to shi ma sakare ne ai bai san me yake yi ba daga ran da kaji mutum na cewa wani fa ya zauna da mu in bai zauna da mu ba za mu kaza ba abin da za su yi ne ka ce masu jesi ka ce ba za ka yi ba irin wannan ganin ne munafukai suka rika so annabi yana bata lokaci yana yi da su sarauna ta tafiyan shi Allah ce to duk wanda yake so a gana da shi a yi lissafi ya biya faƙaddimu bayne dai na jawakun sadaka duk wanda yake son wannan yi lissafi a biya shin a duk minti za a yi lissafi ko duk awa ko ko duk sakon ɗaya sauraka da ya bata muku lokaci a banzan bazara shi sa kana tafiyan da'awa in baka tsaya ka goge ka iya ta bako sai su mai da kai baya baka sani ba kowane sakare sai zai ce yana son zai gana da kai yana da shawara yana da yana da abin da yake so a yi sai ka tambaye shi wai sanda ake gudanar da harkan da'awon kai kana ina kana ina tukuna hmm, yanzu ne ta riga ta yi ƙarfi an ga amfanin da kowane matsiyaci ya lallabo wai yana son wai yanzu ya more ta a wannan sai dai ku jira ku girbi mugun aikin ku a lahira bayan ku mutu kun gano wannan da kyau ku ba abin da za ku mora sai dai ku mutu da takaici Allah ya sa mu dace wannan ayan ta zo a cikin suratul anfal a aya ta 46 malai ce alma'ana wala takhtalifu kakwai saɓani fa inna tanazu'u wal ikhtilaf musu da jayayya da za ku riga tsakaninku yujibul fashal shike jawo wargajewa wa da'af da tsrauni wal jubun kuma yana sabbaba tsoro kun gani yana sababa tsoro yanzu wa mafi yawancin waɗanda za ka ga sun hana kansu zaman lafiya a ji a gayyato a ji a ɗibo a ji a kaza a din mai ke cikin zuciyarsu ba'af ne da aljubun su da kansu suna ji a ransu su masu rauni ne sannan ba abin da ke lullaɓe da su illa ɗan karen tsoro to me ja masu shi ne abinda Allah ya hana suka yi shi ne yana su tanazu'i yana su ikhtilaf yana su tafarruq da sun dauki wannan sun yi to ko fashal da da'af da juda jubun zai zo same su Allah madaukin sarki ya kyauta wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da ya ce wa tadhhabu rihukum me ar-rihu yace quwwatukum ƙarfi jama'a iska na da ƙarfi ita baka ganin take banke ka haka ne to lokacin da al'umma suke a haɗa waje ɗaya ko ba fa sai sun yi wani abu ba maki na tsoronsu yi gansu a tare to suna da tasiri irin tasirin iska iska ne zai taso fa kaga ya jijjika katin gini ya kwantar da shi wanda in duk garin za su haɗu su hocabe su za su tura gini ba za su iya ba amma ƙasa da minti biyar sai iska ya wujijjiga irin wannan gine-gine guda 60 saboda ƙarfi to idan kuna taro wuri ɗaya babu ta nazu'i to ƙarfi kuke yi waɗannan bayanai sun zuwa cikin libabu ta'awil في معاني التنزيل نال إمام خازن أجزء نبيو شافي ندري أكو دشابكوي فالناس يتنازعون حين تتعدد جهات القيادة والتوجيهية مالك يتشوى فالناس يتنازعون mutane za gan suna ta jayayya musu da juna hina ta'addadu jihatul qiyada lokacin da ya zama sun rarraba tsarin jagorancinsu wattaujihiyya wattaujiya da kuma wanda zai rika taujihinsu in ya zama kuna tafiya ku ga shugaba sai wasu su koma gefe sai suke wani ɗan kuri to akwai wanda kuma shi ma zai rika ba su umarni a cikin tafiyan da suke yi to irin wannan ne idan aka gano akwai a tafiyanku to annabi ce ku kashe wannan kowaye in ba kashe shi ba duk ibadan da yake Allah bai karba sunan shi matacce da shi da gawon da ke kabari uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi ne ya zo ya samu al'amarinku a tare sai na ƙoƙarin ya shigo da wani shugabanci a cikin shugabanci da hukuncin wannan kowaye a kashe shi ta sai wanda ya fito karara yana wannan abu wanda yake a saƙi a saƙi domin idan akwai irin wannan ku an jima zai iya ware wasu ya ce maganar da shugaba wane faɗi ba mai yadda ba mabiyan shi za su bi ko ba su bi ba to shine matakin fashal shi sa harkan tafiya mutum ɗaya ne jagora kawai ko da ko misali fa a cikinku ne ana tafiya sai shugaba ya ba wasu umarni sai wasu su ƙi ku to kamata ya kalli waɗannan gaba ɗaya cire su in ba haka ba sai sun haifar mata tafiyan da musiba so da in mutum ɗaya yana wannan ana nan za su zama nawa daga nan daga nan tafiyan ta watsi kisa duk wanda kuke tafiya da shi na da'awa ko na menene ko ga yana da yawan gaddama ko ku cire shi in ba haka ba zai lalata tafiyan ku saboda gaddama a bisa ra'ayi alama ne na munafinci idan ya yi ƙarfi shi ke zama zindiganci kun fahimci wannan da kyau ko saboda in ya zama munafinci ya shiga cikin zuciyar mutum kuma yana da ɗabi'a irin wannan idan ke zama ɗabi'a na zandaka isa dole ne mutane sai sun gane tafiya a bisa tsari na addini ba tafiya ne irin tsari na gari na rayuwar gidan biki na yan uwanku za ku yi aure ku kira taron tara gudunmawa addini ba haka ke yin shi ba kuma duk shi ke haifarin mutane da matsaloli a cikin addini ba su ne ba za a zo za a ce ana gudanar da harka na da'awa sai a ce wani kai za ka je kai kaza jagoranci kaza sai rika ji yadda kasan shi ne shugaban tafiya an fahimci wannan da kyau kuma shi samu a tsarin tafiyanmu na salafiyanci shugaba kwaɗe ake gyal duk wanda zai zo kawai dole zai ansarin daga abin da yake yi ne kawai shi za ke ganin da yawa da suka bar mu ba za su iya bin wannan aƙidar ba ne aƙidarsu ba irin tamu ba ne kwata-kwata manhajinsu ba irin manhajinmu ba ne kwata-kwata ba mu da alaƙa da su ko a ina in ba sunan musulunci ba ba mu da alaka kowace iri da su kun gano wannan sai da kawai alaka ce wani mutum ne kai ma mutum ne kun haɗa gari eh ina wannan garin kai ma kana yi kana ƙaryen cewa kai ahalus sunna ne ni kuma ina cewa ni ahalus sunna ne da gaske kuma abin da kake ai ba shine sunnan ba shi za aka yi magana malam kun samu kasu ni ban taɓa samun saɓani da kowa ba ban taɓa ba to kaza ba sun ce ba da sunna bane me yin ci ba san me suke yi so da ahlus sunna baya yin wannan abu kawai misali ne ka ce ya ba mu ganka da wani ba sai ka ce dan iska ne sai ce ya ka zama dan iska sai ka ce yana shan giya mutumin kirki na shan giya ne to dan iska ne ka fahimci wannan me yasa yake sha saboda kasa ba ni za ga liman da kwalban giya ai in gogon shi da kwalban giya mutum ne amma ɗan iska kun gano wannan da kyau ku to ya ba ku zauna tare ba halin ne bai daidai ba domin kai baka hura ta ba kuma baka shan giya shi kuma yana hura su jama kuna gane wannan matsalar yasa in ba ku samu nutsuwa an koya muku addini an karantar da ku aqida da zamantakewa ba ku za ku sa kanku a cikin rudani ne kuma to kuma cikin rudani an gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye wa hina yakunu al-hawa muta mala yace kun ga duk sanda san zuciya ya zama ita ake mada'a huwa allazi yuwajjahu li wajjahu al-ara wal afkar ya zama shine wanda zai rika juya ra'ayoyi da tunanin mutane sun dauko san ransa sun sa wai in kuna neman zaman lafiya wai abu san ransu kara zauna lafiyan mun gano wannan a zo harkan addini ka ce wayan ana son a zauna lafiya sai an ma abin da kake so to don ubanka ba za a zauna lafiyan ba yi abin da kake so magani kun gano wannan da ke ku wai ana ganin ku kowace sazai ne ku wai ɗauka yake wai rashin kunyan da 'yan iska suke ba za ku iya ba ne mu da muke jihadi kun gano wannan nake mu zagi ne da tsiwa da rashin kunya kawai ba mu amma ba za ka zo min da iskanci mu kyale ka ba me yasa waɗanda suke mana rashin kunya tintin mu kyale su saboda gwamnatin canji saboda yanzu duk wanda ya taka ka kawai ka nemi fact ka nemi dalilai kawai ka nemi lauyanka kawai kai shi kotu yanzu zamani ne na mutum ya ma ƙarya ya kage da kazafi ka nemi dalilai da shaidu ka bar shi duk ya gama hayaniyar ka kai shi kotu ka samu yan kudin ka karkace fa ne simple mutum na maka abu kawai ka nemi yan shaidinka ka bari duk sai sun gama kawai kotu defamation of character ka samu yan kudin ka ka zuba alju magana ya kare duk wanda yau zai magana ka ce a mutunci madara ne sun zubar man sau da ka kawo kudin su zuwa ta hannuna kawai ja kaya kawai shi kenan ba sauran mutunci sau da ya zama ara mai ke juya ra'ayin hawa afkar mai ke juya shi hawa sai a waya gari za ku yi addini kawai son zuciyar wasu sakar karu da shi za ku yi addini ba wanda ya isa duk duniya jama'a an fahimci wannan da kyau ko shi yasa ke gan wanda ba zai iya addini irin wanda muke yi ba sai jinye jikin shi haka ne mu ko mu tsaya inda muke idan muka je waje muga addinin nasu ba irin namu bane kai tsaye sai mimi sai mu jinye jikin mu ba duka ba zaki ba duka ba zaki amma ga mutum yana cato ya kamata yanzu a zo a hada kai to tambayin da za ka fara mashi to za mu yadda mu hada amma inda ka je ba kasuwa ne koko ba kasuwa ne e to zo da kayan naka mu buɗa mu gani ko ya fara riɓewa ne mutane sun fara juwa ne kakka zo kawo mana guba an fahimci wannan da kyau ko to dole sai an kai ka asibiti dai an a'auna ka mu tabbatar ba za ka zo mana da hodon anthrax ba domin yanzu kai in ka zo muna gudunka don kai virus ne dole sai an nemo mana abin toshe hancin nan jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku me yasa ka ce a hada bayan da ka ce a raba me yasa oho ba kasuwa ko to a gaya ummata gaya da ina fatan mun gano wannan da kyau wai tun kafa aje ko ina mutane sun gano su batattu ne fa'iza staslaman nasu lillahi wa rasulihi in tafas sababal awwal idan mutane suka miƙa wuya ga Allah da annabi to sababin farko ya tafi da Allah wane ne sababin farko alhawa ai me ke sa mutane su fada cikin bala'in ƙin sallama ma Allah ne sabab al'awwal arra'isi linniza wanda shine jagoran jayayyan bainahum don wane na son zuciyar shi wane na da shi wane na da shi tsakaninsu ka sabon da zai faru eh shine zai haifar da niza saboda kowa ba zai soka kan son zuciyar shi jayayya na faruwa me zai biyo baya sai fashan sai a rabu dole مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المفرومة معروضة lokacin da aka samu ga wata matsala ta zo sai saɓani wajen mahangan da kowa yake kallon ita wannan matsalan sai sha bamban da juna falaisar ladhi ya tsirun niza huwa tilafi wajahatin nazar abinda ke haifar da saɓanin shine ne kowa da yadda yake kallon abun shi ke haifar da saɓanin inna malhawar da zai ya ji alo kulle sahibi wijha ya surru alaiha mahama ta bayyana lahu wajihul haq ita wannan son zuciyar ita ce wacce take samu kowanne da ya fuskanci nan na hagu da na dama in duk suna da son zuciya ko to kowa so yake abin da ake siye daidai da son zuciyar shi ko da ku ya kalli ga gaskiya ta bayyana karara to don kar a ce ya gaza ya fadi to zai ce shi san ba zai bi gaskiyan ba wa inna ma huwa wada'u dhad fi kaffi kaffati wal haqqu fi kaffa domin shi ya ɗauki abin ne ya sa son zuciyar shi a wannan tafin gaskiya kuma fa a wannan tafin watarjihu kaffatul haq watarjihu ko watarjih kaffatul haq sai ya kwantar da bangaren gaskiya sai ya daga me bangaren son zuciyar shi inda izin ya zulan niza idan misali ya daga gaskiya akan son zuciya to me zai faru jaya ya kare in ko ya kwantar da gaskiya ya daga son zuciya jayayya ya fara wai tallashil khilaf daga nan sai sabani sai ya watse wai hullul wifaq daga lokacin wai hullul wifaq sai haɗin kan mutane ya tabbata wal wi'am da dunkulewa waje ɗaya makanun niza wasidami fayabka lidini haibatahu in an watsar da wancan sabanin sakamakon fifi da gaskiya to haiba na gaskiya sai ya tabbata walil islami qadasiyatihi sannan musulunci sai ya zauna da tsarkin shi walil wahada makanatiha dunkulewa waje ɗaya kuma sai ya zama tabbas ne wannan bayanin ko jama'a da suka haifar da sabani ba a cato shikenan a zo hada tafi a'a sai an yi addressing issues din sai an yi sai an zauna an tattake waje ok dama abinda kuke son zuciya ne e sarre ne e to a ƙa'idan mai sarre ba a ba shi jagorancin komi a cikin musulmi har ya mutu domin shidin cin amanan ƙasa ne an fahimci wannan da kyau ku wannan bayani ya zo a cikin zilalar Kur'an. jizi na uku shafi na 1528 shafi na 1529 Allah madaukin sarki ya samu dace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum